الله ورسوله فقد روى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 23 watan muharram 22 watan muharram shekara ta 1446 wanda ya dace wa 27 ko 27 in watan bakwai miladiya ta 2024 da izin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi darasi na shidda a cikin littafin fadlul islam mun tsaya gabar da malam yake mana magana akan abin da ya shahi magana ta muhammad ibn wadah maliki cewa an muhammad ibn wadahin annahu kana yadkhulul masjida ɗaya daga cikin magabata yake mana bayanin abinda ake nihi da ma'ana ta la ilaha illallah haƙiƙaninta sannan kuma da bayani akan cewa al'amarin da ya shahi karatu na addini to abin da ake bukata ga dukkan mutum musulmi shine yayi aiki da abin da yake saurara yayi aiki da abin da yake karantawa ba wani abu bane ba na takamar cewa nafi kowa karatu ko nafi kowa harda ko nafi kowa ilimi ko nafi kowa sanin littattafai ko nafi kowa tsara littafi na addini dukkan al'amarin da yake da alaƙa da abauta wa Allah a samu lada to ba a buƙata mutum ya yi wannan aikin da wata manufa ba manufar Allah ba abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni kawai na cewa a ɗayan tashi a cikin waɗannan ayyuka shine abin da ake buƙata manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iya daga cikin mutanen da za fara azabtar da su a gobe kiyama mutumin da ya yi karatu liyumari bihi sufaha ya yi karatu saboda ya yi jayayya da malumai ya wawantar da hankalin wawaye ya ɗauko abubuwan da ya tabbatar tsakanin shi da Allah ba addinin Allah ba ne ba amma dai saboda yana so ya kare gidansu ko yana so ya kare anguwarsu ko yana so ya kare garinsu ya yi turmi akan wannan abu ya nuna ta abin nan haka nan ne har ya rika jayo mishi aya da hadisi ya rika dora su ba inda suke ma'anar abin da suke nihi ba to duk mutumin da ya haka ya hallakar da kanshi kuma sannan ya sani cewa wannan jayayyar da yayi zai zama to mishi da nadama da tashin hankali a gobe kiyama Allah kare mu shine Muhammad ibn Waddah yake cewa ɗaya daga cikin magabata Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi ana kira shi da suna Muhaddisul Andalus malamin hadisi na ƙasar andalus spain suka ce kana aliman zahidan wara'an wannan muhammad ibn awaddah innan malami ne mai gudun duniya mai tsantseni duniya bata dame shi ba yana da littahi wanda ya kira shi da suna albidaru abubuwan da aka kaga aka zuba a cikin addini abinda wannan malami yake cewa أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق wannan malami ya kasance yana shigowa yake ba da labari wannan asar ɗin yana da alaƙa da asar ɗin da ya gabace shi labarin da ya gabata wanda a haƙiƙani wanda ake nihi a nan magana tana komawa zuwa ga huzaifa ne kamar da asar ɗin baya akan huzaifa ne daga shi muhammad ibn wadda labari yake ba da cewa lalle ya kasance annahu kana yadkhulu huzaifa almasjid fa yaqifu ala alhilaq fa yaqul huzaifa Allah karin da gare shi yana shiga masallaci sai ya tsaya akan halqoki alhilaq jam'i ne na alhalqatu idan ka ce halqa kuma kala kala zaka samu wani gungu a can suna karatun qur'ani wani gungu a can ana sharhin hadisi wani gungu a can ana kaza kamar yadda za ka ga ana haskawa a ƙasa mai tsarki sai ka samu lokaci guda halƙoƙi sama da kaza kuma ana ta karatu to zai shigo masallaci sai ya tsaya akan wannan halƙar fa ya kulu sai ya ce fa zakara a nan muhammad ibn wadda sai ya ambaci abin da shi uzaifa yake ambatawa wa ƙala yake cewa أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود yace Abdullahi dan Mas'ud yake ambata cewa laisa amun babu wata shekara da za a yi illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face shekarar da za ta zo gaba sai ta zamanto ita ce mafi sharri akan shekarar da ta gabata yace la aqulu amun yake cewa umtira wala la aqulu amun amtar min amin sannan ko bazan ce ba wata shekara yahi wata shekara yawan ruwa wala amun akhsabu min amin sannan bazan ce ba wata shekara tahi fitar da abincin dabobi da makiyaya sama da wata shekara yace wala amirun khairun min amirin ba zan faɗi cewa ba cewa jagora kaza ya hi jagora kaza sai ce walakin ku sani cewa zahabul ulama'ikum wa khiyarikum matsala tana nan a cikin tahiyar malamanku da zaɓaɓɓu mutanen kirki a cikin al'umma wanda za su iya tsayawa su yi magana da haka shekara ko ta zamanto an yi ruwa da yawa ko ba a yi ba ko ya zamanto shekara kaza ta zo da kaza ko ba ta zo da shi ba shekara kaza ta zo da makiyaya da yawa ko bata zo da shi ba ko kuma shugaba kaza ya tayi shugaba kaza ya dawo duk ba nan ba gizo ke saka abinda ake nihi matsala yana cikin tahiyar malumai sannan kuma da zababbu a cikin al'umma za ka samu waɗanda ba malami ba ne ba amma Allah ya ba shi gogewa na rayuwa yau da gobe a cikin al'umma su ne manya duk abin da ya taso al'umma to su ake tunkara saboda su magance wannan matsala to matsala tana nan a cikin al'umma a lokacin da ya zamanto al'umma ba ta da magayi babu wani wanda zai tsaya ya yi magana a saurare shi to wallahi ku tabbatar da cewa hallakan ku yanzu kuma shi ne abin da yake faruwa a da yawa daga cikin ƙasashe wanda ake rayuwa a yau kaga gari ne ko kuma ƙasa ce sukutum da guda ba ta da wani mutum ɗaya magayi wanda zai a ce zai huto ya yi magana kowa ya saurare shi sai kaga wannan abun wahala yake cikin al'umma to wannan shine tashin hankali yace zahabu ulama'ikum wa khiyarukum yace thumma yahdusu aqwamun yace yuqisuna al-umura bi ara'ihim sannan sai a zo a kagar da wasu mutane ko kuma a zo a samu wasu mutane yuqisuna al-umuru suna auna al'amura bi ara'ihim da ra'ayinsu kawai malami zai yi magana ta addinin Allah sai wani ya huto da ra'ayin kanshi ya rushe wannan magana ta malamin nan kato kam malai yace a dalilin haka fa yahdumul islam sannan kuma wa yuslam sai a rushe musuluncin kato kam din shi wa yuslam kuma ya zamanto an mishi kohohi ya zamanto kenan ba abu ne wanda yake cikakke ba wannan masal ko kuma wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama anan malai yace a cikin sharhi yace hadal asar min ibn mas'ud radiyallahu anhu yace fihi fiqhun azim a cikin wannan magana akwai fiqhu mai girma yace bayyana fihi anna kullu amin yakunu ma ba'dahu sharrun minhu duk lokacin da ake ga cewa yanzu ana cikin matsala kaza to kuma idan aka tsallaka aka tahi wata shekara ta gaba ko a aka samu canjin wani jagoran na daban hallau sai kaga abin yazidu dinu balala yani lakar ruwa yake karun mata ba ruwa yake ba sai ka ce matsalar an huta daga matsala kaza kuma sannan an afka cikin matsala kaza duk abin da ba zai zamanto ba tsarin addinin ubangiji subhanahu wataala to wannan abin matsala ne shi'itum am abaitu ko kun so ko ku so ba matsala ne duk abin da ba na Allah ba matsala ne a karan kanshi duk koyon da kuke ga cewa abu kaza ai iya da kyau kuna makamancin wannan in dai ba na Allah bane ba an kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa isbiru fa innahu la ya'ti alaikum amun illa wallazi ba'dahu sharru minhu ku sani cewa babu wani abin da babu wata shekara da za ta zo muku face wata shekara ta gaba mai zawwa he ta zamanto ita ce mafi sharri akan shekarar da ta wuce yace hatta talqaw rabbakum har sai kun haɗu da ubangijinku wannan asar ko kuma wannan magana anas yake hudinta yace sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallama yace wannan maganar daga bakin annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan magana ashe kaga wajibin dukkan mutum mai imani ne ya tsaya tsayin daka alaƙarka da kai da ubangijinka kar ya dame ka abin da ya shahi a shekara kaza ce a jagoranci kaza ne a shekara kaza ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba wannan wani al'amari ne da yake da alaƙa da rayuwa matsala a cikin al'umma ya zamanto al'umma ba ta da magayi kuma ka ƙauna waɗannan abubuwa ko a gidaje kuna makamancin wannan za ka ga cewa duk al'ummar da ba ta da magayi to wannan al'umma ce wadda take rushashiya wannan rishin rishin magayin kuma yana da alaƙa da tahiyar malamai wannan malamai ya zamanto imma bi mautihim ko ya zamanto mutuwa ne za su rika yi ya zamanto ga malami kaza ga hurtaccen malami ya mutu amma sai kaga al'ummar ka tukan yinta ta kasa cike gurdun wannan malamin da ya bar duniya wannan tana nan tana faruwa da yawa akwai su abubuwa musallai sun wuce alisawa malami kaza ya rasu gurbe shi ko kujerar shi ko inda yake zaune wa zai zo ya zauna a sama wannan kujerar sai zama tashi hankali sai da abin da ke na son zuciya a ɗauko wani wanda ko shi ƙadi a ilimi ba a ɗauko a ɗora tona makamancin wannan manzala sallallahu alaihi yake cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya ɗauke ilimi a fizga ɗaya ya fizge shi daga bayi walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama Allah yana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai hatta idza lam yubqi aliman har sai an wayi gari babu wani malami mi zai biyo baya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki wasu jagorori waɗanda suke jahilai fasu'ilu sai a rika musu tambaya na addini su rika bada fatawa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba sai su bace kuma su batar daga za ka ga mutum sai ya zauna a ta mushi tambayoyi zan ce sai bai sani bai taso ba kaga ɗaya daga cikin halin magabata imamu malik allah ya rahama a gare shi wani mutum ya nuko gari takanas ta kano da ake cewa daga garinsu iraki ya ɗauko tambayoyi na mutanen iraq ya zo garin madina da su wajen imamu malik tambaya kusan tambaya ɗari imamu malik ya amsa mushi tambayar da bai kai kashi ɗaya cikin ukun tambayoyin ba duk aka karanto tambaya kaza sai ce la'adili an karanto abu kaza sai ce la'adili ban sani ba sai ce mu aka ramaka Allah muna jin labarin ka ya fasa duniya ana ta cewa malam wane malam wane yace ka je ka ce wa al'ummar ka imamu malik ya ce bai sani ba ya sa abin da yake li yatakhallasa amama Allah saliman ghaniman amma mutumin da yake dan kamun iska da bai san inda ka sa gaba ba yana ga cewa wannan abin zai isqatin haibash kaman zai zai sarayar da wani mutunci da yake da kuma makamancin wannan a dalilin haka sai ya tafatawa akan abin da bai sani ba kuma yau nawa suke ga sunan kata-kata mutane sun ɗauki fatawa a matsayin wani abin da yake ashalin shai alhali shi kuma shi ne asabu shai babu abin da ya kai wahala sama da fatawa yanzu wani ba karatun littafi ba ne za ka je ka yi muraja'a abin da za ka yi muraja'a in ma akwai inda baka gane baka shiga wasu littafai ka karanta ko ka tambayi waɗansu wanda suke malamanka su faɗakar da kai wasu wurare jahil ka kimtsa komi ka zo ka shirya wannan kawai zauwa da zaka karanta wannan sauki gare shi amma kawai ka zo ka zauna a maka tambaya akan sallah a maka akan tsarki a maka akan aikin haji akan zakka a zo a maka akan jinin al'ada jinin biki jinin waye a maka tambaya akan kaza zakkar kayan gona zakkar wane ne wannan ba karamin tashi hankali bane wannan ba karamin matsala bane amma zaka samu a yau yana ɗaya daga cikin abin da ana gama wani abin da wanda yake mai sauki to shi ne mazalla ke cewa ko ya zamanto wannan malaman za su tafi ta hanyar mi ta hanyar kashewa afon ta hanyar mutuwa su mutu haka nan ko kuma hanya ta biyu au bi qatlihim ko kuma ya zamanto kashe su ne za a yi to kisa kuma wannan wani abu ne wanda yake akwai shi a cikin al'umma kaga malami nawa kashe da yawa ko ba ka ba mu ma yanzu muke rayuwa malami nawa kashe ala ayunina wanda a gaban idan sun rayu sun yi wane ne amma yau an zo mi an kashe su to duka waɗannan abubuwa ko ya zamanto ta hanyar mutuwa ne aka salim alim ko kuma ya zamanto a mutuwa ce ta hanyar kisa a kashe waɗannan malamai wanda kuma akwai musallai da dama akan wannan to a daga nan kuma me zai faru sai ya zamanto mutane sun ɗoki shugabanni ko jagorori waɗanda suke jahilai wanda ba abin da suka sani mutum ya rika inkarin hadisi ingantacce daga manzon da Allah ya aiko saboda ne saboda abin da yake son zuciya ko kuma abin da yake ra'ayin shi ne Allah kare mu to shi ne malai alai ke cewa ma'anar kuma fa yuslam sai a samu kafa ko kofa ko turu ta bangaren da shayi addini me ma'anar shi yace huwa khuruju unasin yace shine a samu hutowar wasu mutane wanda za su rika jinginuwa zuwa ga bid'a da son zuciya wanda wannan kuma akwai shi da yawa a cikin al'umma a yau kaga mutum ya karkata zuwa ga abin da yake bid'a ne bal asali bid'an ma yake kullewa gindi ya bar abin da yake karantarwa ta annabin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi ne manzo Allah yake ta shi ne manzo yake cewa Abdullah ɗaya daga cikin magabata Abdullah ibn ibn Mas'ud yace thumma ya'dus aqwamun sai a kagi wasu jama'a ko wasu mutane su faru waɗanda yuki sunan umura bi ara'ihim za su rika auna abubuwa da ra'ayinsu kawai wannan kuma akwai shi da yawa Allah kare mu to wannan shine karshen wannan babi wanda yake mana magana akan cewa wajibi mutum mai imani ne a bangaren da ya shahi al'amari na addini da karatu na addini abin da ake bukata shine aiki duk abin da ka karanta kai aiki da shi duk abin da ka saurara ilimi na ingantacce daga annabin da Allah ya aiko kai aiki da shi wannan shine riba da romo na karatun addini amma idan zama to karantawa kawai za a yi karatun yayi gabas sai kayi yamma to wannan karatu zai zama to hujjatan alayka la hujjatan laka mala yace babu tafsiril islam babi na gaba babi ne wanda zai magana akan tafsirin ma'anan kalmatu al-islam wai me ake nihi da kalma ta musulunci mala yace wa qaulullahi ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya fa in hajjuka idan suka maka jayayya kace suka ce kaja suka ja faƙul ka faɗi musu cewa aslamtu wajhiya lillahi ni na meƙa wuyana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa man ittaba'an da dukkan wanda ya bi ni akan tsarin addinin Allah to mu mun meƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan shine haqiqatul islam shaykhul islam ibn taymiya Allah ya rahama gare shi yake cewa al-islam qayyata al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid meƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar kadaita Allah walin kiyadu lahu bi da'a da turuwa da zabaruwa akan duk abin da ke da'a ne ga Allah ka aikata shi sannan kuma wal khulus min shirki da barin abin da ke shirka ne da ma'abuta shirka wannan shi ake cewa musulunci duk wanda zai yi musulunci ya meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku tarkatu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ku meka wuya zuwa ga Allah ku mai wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutumin da yake mai imani kenan malam ya kawo wannan aya a matsayin matashiya a cikin wannan babi wanda zai magana akan abin da ya shafi tafsirin a kalimatu al-islam kenan abin da yake cewa islam shine mai wuya zuwa ga Allah sai sharhin da malam yake yake cewa hadha fihi bayanul islam annahu islamul wajhi lillah ka meka huskarka fuskantuwanka gaba ɗaya ka meka shi ga Allah ya ce wa ikhlasun niyyati da tsantsantar da niyya yin aikin dan Allah wal bara'atu min shirki da barrantuwa game da duk abin da ke shirka ne to wannan kuma shine abin da ake cewa musulunci haƙiƙanin musulunci ya zama to ka fuskanta ka fuskanto ubangiji subhanahu wataala duk abin da Allah ya ambata ka meka wuya zaka aikata sannan kuma wajen aikin nan da zaka aikata zaka yi shi ne akan mi akan abin da yake ikhlas yi dan Allah wanda wannan shine abin da ya kamata kowane lokaci mutum musulmi ya rika ma zuciyar shi caji akai daga lokacin da dan adam ya sake ya aikata wani aiki ba dan Allah ba wallahi ya wahaltar da kai kuma ya tabi yayi asara haka wajibi ne ka mai da hankalinka ka tattaro shi gaba daya a lokacin da zaka bauta wa Allah aikin da zaka samu lada to karka yi wasa ya zama to gafala ta shige ka kana talla ko kana wani aikin na ibada amma kwata-kwata hankalinka ba anan yake ba wannan matsala ce abu na biyu ka aikata aikin ko da hankalinka yana wajen amma kuma ya zama to ba dan Allah ka aikata wannan aikin ba shi ma wannan matsala ne sannan waɗannan abubuwan guda biyu ko da sun tabbata dole wannan aiki ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dole wannan aiki ya zama to akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. To. yau murya ta yi sautin da yake to aska ta kuma kawo shi yawa tamam shi kenan na'am kenan malam ya bude wannan babi da fadar Allah subhanahu wata'ala fa in hajjuka duk mutumin da zai maka jayayya a cikin al'amarin da ya shahi addini to ka ce mushi kai ka meka wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wa manittaba'an ga duk wanda ya bi ni shi ma dole ya meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da aka ce abu kaza addinin Allah ne me ake bukata a wajenka me ake jira daga gare ka meka wuya aikatawa rishin jayayya rishin kawo ra'ayinka ko tunaninka ko ina ganinka wannan shine abin da yake wajibi akan duk mutumin da yake da imani to wannan ita ce aya ta farko da malam ya bude wannan babi da ita to wannan aya kuma ta sabko asali akan nasara akwai wanda ake kira su da suna wafdu najran wata tawaga ta kasar najran ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun zo ne kuma liyu hajjuhu fi masail dan su mushi jayayya akan wasu abubuwa da suka zo falamma haju suka mushi jayayya akan al'amura daban-daban akan abin da ya shafi musulunci sai Allah ya ce hadi musu cewa inna dina inda Allahil islam ba ruwan Allah da nasarancinku addini a wajen Allah shine kawai musulunci sai Allah ce wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm su waɗannan ma'abuta littahi al-yahudu wan nasara ba a samu matsala da su ba da ja'in ja sai lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal al-yahudu wan nasara suna faɗa wa larabawa akwai manzon da Allah zai turo an mana bayanin shi a cikin littattafan mu idan ya zo za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku akan waɗannan abubuwan da kuke na ba daidai ba lokacin da annabin ya zo sai suka tabbatar da cewa wannan annabin da ake faɗi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah bai turo shi ba a cikin yahudawa bai turo shi a cikin nasarawa ba sai ya turo shi a cikin larabawa suka ce ina ai ba za ta saɓu ba sai allah ya ce sun ƙi yin imani ne hasadan min indi anfusihim saboda hasada saboda kiyashi me yasa annabin bai zo a cikin mu ba to shine waɗannan da suka suka ja in ja da manzon Allah sai Allah ya ce faɗi musu cewa addini a wajen Allah shine musulunci shine Allah ce fa in hajuka in suka maka jayayya fa qul aslamtu wajhiya lillahi ka ce musu kai ka meka wuyanka zuwa ga Allah wa man ittaba'an game da duk wanda ya bi ni shi ma dole ya meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kuma yashmalu kullu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama min ahdi as-sahabati ila qiyam as-sa'a tun daga lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama sune ma'anan wa manittaba'an da duk wanda ya dini kaga daga nan ya zama wajibi a matsayin ka ka tsaya kaga cewa abinda kake yi na musulunci irin na manzon Allah ne ko kuma irin shi bane ba kaga idan ba irin shi bane ba baka cikin wa manittaba'an matsala ta same ka Allah kiyaye to haka manzon ya ambata musu cewa lalle in sun ja shi ya miƙa wuya zuwa ga Allah sannan duk wanda zai musulunci shi ma ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malai ce wa fi sahihi a cikin littafin yace ya zo a cikin as-sahih as-sahih anan ana nihin sahih muslim ba bukhari ba eh wa fi sahih anan ya iya daga cikin jerin gwanan hadisi ingantattu wanda ya zo a cikin muslim مالك تشوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله حديث عمر بن الخطاب نبي لكتكين خليفة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-islam abin da ake cewa musulunci kaga wannan zai fasarta maka me tafsirul islam ne musulunci ga manzalla zai fasarta shi yace al-islamu yace an tashhada an la ilaha illallah ka shaida babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma dole ka shaida lalle annabi muhammad manzo ne na Allah ka ɗayanta Allah da bauta ka ɗayanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya idan ya waɗi ka aikata wannan aikin kanka gaɗi baka nadama baka asara Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa in kuka mishi da'a kun shiryu automatikiyan wa anna muhammadan rasulullah sai ce wa tuqimus sala kuma ka tsayar da sallah rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci shaidawa babu abun bauta da bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ɗaya kenan sai ce kuma ka tsayar da sallah tuqimus sala tsaida ta yin ta akan ka'idanta akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga anan ba yin sallar ba ba wuce ce ba girin girin ba sai mai eh ba sallar ba a yi ta akan a tsayar da ita akan tsarin na manzon Allah daga wajibi ne ka tambaye kanka in tambaye kaina sallar da kake yi a ina ka koye ta a hadisi ka koye ta ko kuma tashi kawai kai kaga ana sunkuyawa ana tasowa ko tashi ke haka ana tunku ana tasowa kai ma ka saba kai gaba da ka ga mutum shekaru yana sallah ba abin da sai da cikin karatun sallah kuma sai garraba Allah kiyaye rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci ita ce sallah manzala sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da bai tsayar da sallah ba ko duk wani abin da ba sallah ba dan yayi watsi da shi yayi wantakali da shi ya zama so bai ba shi muhimmanci ba wannan abu ne dama wanda ake tsammani daga gare shi ashe musul a sallah tana sa mutum sai tun daga lokacin da ayyukan da ake yi lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza duka dan ya koya maka mi tsari a cikin rayuwa ka san komi ya kamata a kayyade musu lokaci saboda muhimmancin lokaci ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lokaci ne abin ƙayyadewa da aka sawa kowace sallah to haka wajibi da mutum ya kiyaye lokacin sallan sannan kuma ya kiyaye ruku'inta da sujadanta ya yi ta akan tsarin karantarwa annabin da Allah ya yi bayan shi sai manzon Allah ta wa tubti zakata sannan ka bayar da zakar dukiyar da Allah ya baka idan Allah mallaka maka dukiya ko ya zamanto kuɗi ne haka tsababa ko ya zamanto dabobi ne ko zaman to wani kadara ce ko kaza ne abinda ya kai nisabi wanda za a iya cire zakka Allah baka wannan abu kuma shekara ta kewayo akan wannan abu kuma iya daga cikin abin da za a hudda ma zakka sai ka hudda zakkar wannan abin sai ka bada wannan wajibi ne idan ko baka cire ba to ubangiji subhanahu wataala yayi bayani a cikin sura tauba ko eh allazina yakrizuna zahaba والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ce waɗanda suka tafkance dukiyar aka ibada zakanta Allah ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi yau ma yuhma alaiha ka tuna musu ranar da za a ɗauki wannan dukiyar Allah ya narka ta ta zamanto kamar wani allo a ɗora su a wutar jahannama sai a rika ɗora musu akan kurcinsu akan haɗarɗarinsu akan gadon bayansu kuma ana ƙwara musu ana cewa wannan shi ne abin da kuka ajiye ma kanku fa zuku ma kuntum taklizun Allah kiyaye to wajibi ne in Allah baka wannan hali da wannan dama kenan ka rika cirewa sannan wata su ramadan rukuni na hudu shine azumtar watan ramadan idan ya zo an ci an ga wata an samu shaidu sun tabbatar da an ga wata an sanar an ga wata magana ya kare sai dauki azumi in an ce an gani kuma sai aji eh azumi watan ramadan sannan abu na biyar na karshe yace wata hujjul baita in istata'ta ilayhi sabila ka ziyarci dakin Allah idan ubangiji ya baka daman tahiya zuwa ga wannan dakin idan Allah hore maka halin yin aiki haji to karka jinkirta karka ci a baɗi ma muna nan a nan da shekara kaza a nan da shekara kaza in Allah baka daman da zaka yi to wajibi ne a gare ka kaje ka sabke wannan farali kuma farilla ce wadda so ɗaya in kai ta a rayuwarka ya sabka yanzu ka koma sai dai abin da yake na na nafila wannan shi abin da malam ya ambata mana a nan a matsayin abin da yake amsa ma'ana ta kalimatu al-islam kenan al-islam shine shaidawa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a tsayar da sallah a bayar da zakka a yi azumi watan ramadana sannan kuma a ziyarci ɗakin Allah idan Allah ba mutum dama idan muka ɗauki kalma ta farko a cikin wannan hadisi an ta shahada Allah ilaha illallah wannan shaida wannan abu na farko al'i'tiqadu awwalan ka yarda a cikin zuciyarka babu wanda ya cancanta abauta mashi in ba Allah ba zuciyarka ta yarda da wannan abu na biyu bakinka ya furta ya ce ashhadu an la ilaha illallah abu na uku a gani a cikin aikinka cewa la ilaha illallah inna a aikace babu zancen bakinka yana hodi kuma gabbanka suna aikata aikin da yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da malai ambata mana a cikin wannan hadisi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yake da tafsirin abin da ake cewa musulunci lalle waɗannan abubuwa guda biyar su suke wakiltar musulunci bayan shi ba su kadai ba mazala ya ƙara mana da abubuwa daban-daban wanda wajibin duk mutumin da yake musulmi ne ya kula da su shi ne mala ya ce wa fihi ya zo dai a cikin shi shiwa sayi muslim ya zo a cikin sayi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an daga abu huraira allah ƙari da a gare shi idan ka ce kalima ta marfu'an ana nihin an jingina magana zuwa ga manzalla kai tsaye shine ce wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'inhu wal maqtu'u duk abin da aka jingina zuwa ga manzon shi da hadisi marfu'i kenan wannan hadisi marfu'i ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al islamu yace man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi al muslimu wanda yake amsa sunan musulunci inji manzon Allah shine man salimal muslimuna wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga sharrin alshen shi wa lisanihi kuma da afar wa yadihi da sharrin hannun shi ashe waɗannan abubuwa guda biyu dole ka kiyaye kaga musulmi yana gulma yana yi da mutane yana annamimanci yana ɗaukan magana daga nan zuwa can kaga musulmai ba su kubuta ba daga sharrin halshenka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa an tambaye shi wani abu ne ya sanya mutum gidan wuta sai mazala yake cewa alfamu wal farj alfamu wal farj abin da ya kai mutane gidan wuta shine baki a yau mutane baki da ake amfani da shi wani irin banna ne ba a yi a haɗa husuwa tsakanin al'umma wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya ce wannan ya ce ka je ka samu mutum ka mai kata-kata saboda kawai bayya ra'ayinka ko bayya tunani ko na makamacin wannan wajibi ne a matsayinka na mai imani ka kame bakinka kar ka cutar da mutane da halshenka manzala sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ta daban wani sahabi yake tambaye shi ya ma'aikin Allah amun wasici sai manzo Allah ke cewa kuffa alayka haza yace ka rike wannan sai sahabi yake cewa ya ma'aikin Allah to shi ko halishe miye wani tasiri da yake da sai manzo Allah ke ce mushi baka san ba ana kifar da mutane a gidan wuta a dalilin abinda halishen su ya aikata magana kaɗan za ka aikata sai ta tabbatar maka da shiga gidan wuta kamar yadda kuma za ka yi amfani da halshenka ka yi wata magana da kana gaba komai mace ba sai ta zama maka kuma sababin shiga gidan aljanna daga mutum ya yi hankali game da bakin shi a wancan riwayar ya ce wal farj haka kuma daga cikin abin da ke kai mutane gidan wuta akwai gabansu zinace zinace aikata ayyuka na fasikanci subhanallah a yau idan kana samu wasu labarai wallahi za ka yi je kuraje kwarai mutum musulmi wani abin ya kai matakin da rana ala qulubihim ma kanu yaksubun yayi tsatsa a cikin zuciyar shi har wadi yake idan jama'a ta taru saboda nuna musu shi hatsabibi ne ko shi fasiki ne ko shi malalaci ne Allah kiyaye wallahi kowa ya ji tsoron Allah wani daga cikin sahabbai zo wajen manzo Allah ke tambaye shi bakin Allah a bani izini in je in yi fasikanci na zina sahabbai suka haro mushi manzo Allah ta kujale shi sai manzo Allah ya zaunar da shi yace kana so ai da uwarka yace a'a manzo Allah ce kana so ai da iyarka wannan mutum yace a'a mazalla ce kana so a yi da yakka wannan mutum ya ce a'a kana so a yi da ƙanwaka ya ce a'a sai mazalla ya ce yadda bakka so su ma mutane ba sa so a yi da ‘yan uwansu ko uwace ko ƙanwace ko yace ko iyace kowa baya so a yi da tashi wannan mutumin kai tsaye sai ji wannan abin da ya zo da shi ya hutu daga cikin ranshi to duk mutumin da wannan abin yake mushi kaikai a cikin zuciyar shi ya rika tuna cewa wannan wanda za ka yi fasikancin da ita uwar wani ce ko da yanzu ba uwar kowa ba ce ba zuwa gaba uwar wani ce ka tuna cewa ƙanwan wani ce ka tuna ƙanwaka ka tuna yar wani ce ka tuna yayinka ba ka so aida naka duk lalatinka duk fandarewanka in dai kana kan ɗabi'ar ɗan adam sai dai in ka rikida ka koma dabba to wannan kuma wani abu ne daban amma in dai kana kan fitira ta kasantuwa ka mutum ba ka so a yi da kowanka da haka suwa mutane ba ka so a yi da nasu kuma kar ka lalata ka samu takardun rayuwarka wani abin da matsala ce mai girma subhanallah Allah kare mu matsala ce ta almuslimuna man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka kukuta daga halishen shi kuma da hannun shi karka sa hannunka ka bigi mutum karka sa hannunka ka rika ɗoke dukiyar al'umma ka rika sata ko na makamacin wannan mutane sun sha wahala sun tara sun bi dare sun bi rana sun bata lokutansu haka kawai a cikin ifta wa ido sai ka zo ka ɗoke wannan abin baka san ba yanayin da ka jefa shi wannan mutum a ciki karka cutar da mutane da hannunka karka cutar da mutane da harshenka wannan shi ma iya ɗaya daga cikin cikon abin da ake lissafa a matsayin abin da yake addini ne bal asali su malamai suna cewa wannan hadisi da manzon Allah ambata shi a haka iya da kyau duk mutumin da za a mishi bayani akan arkanul islam to in an kare mishi bayani akan wancan hadisi na Abdullahi dan Umar to a kara mishi da wannan hadisi na Abu Hurairah saboda kare abin da zai cutar da jama'a amma a yau zaka ji maganganu kala kala akwai waɗanda su sun yarda magana ce aikin su kawai ka zayyana musu abin da kake so su kare ka ko da baka da gaskiya Allah kiyaye to nan akwai bayanin da malam yayin karkashin waɗannan wannan hadisi sai ke cewa mutum musulmi alqur'ani mai girma da hadisai da yawa sun yi bayani akan sifofi da halaye na mutane masu imani amma dan ne aka keɓance wannan hadisi a karan kanshi saboda hadisi ne wanda ya ƙunshi abubuwa da yawa kaga halishe da shi za a yi gulma da shi za a annabi manci da shi za a yi ƙazafi sannan kuma hannu da shi za a ɗauka a yi ta'addanci ko a kashe ko a sace a ɗauke dukiyar mutum a sace wani yanayi na daban wanda duka aikin halishe ne da aikin hannu da aka mazalla ya keɓance su su biyu kawai ya ce musulmi na kirki shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin halshen shi sannan kuma da sharrin hannun shi da ka mutum yi hankali duk abin da za ka aikata da bakinka ka rika lissafi kar kai abin da za ka cutar da jama'a maliki ta wa an bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an islam hadisi daga bahaz ibn hakim daga baban shi daga kakan shi yake cewa kakan shi ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqala sai yake cewa an tuslima qalbaka lillah musulunci shine ka meka zuciyarka ga Allah ka meka zuciyarka ga Allah subhanahu wataala a duk lokacin da aka ce umurnin Allah ko manzon shi ko baka ja idan Allah ya magana an ƙare idan manzo Allah ya magana an ƙare sannan wa an tuwalli wajhaka ila Allah sannan ka karkatar da fuskar ka ka juya ta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa iya daga cikin addu'ar in ka zo barci sai ka ce Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika ya ubangiji na fuskantar da fuskata zuwa gare ka in ka karanta addu'an nan ka kare mazalla ke cewa a cikin wannan daren sai Allah ya kadarta maka mutuwa to kai tsaye gidan aljanna za ta kai kina ka meka fuskarka zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wa an tusalli as-salata al-maktubata wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa kai kokari matuka ka sallaci salloli waɗanda suke na farilla su al-maktuba duk abin da ke sallah na farilla to karkai wasa da shi kana ko kasuwa ko kana kallon wani abu ko ka shagaltu da wata haraka a yi sallah kaf a ƙare kuma kana ji kuma kana tuni kuma ka sani a ku sai eh lokacin da ka ƙare abin da kake tukun za ka tashi kaje kai sallar nan ko matsala ka yi sallah ka kiyaye sallah la sai ma a cikin jami'i sannan wa tu'addi zakata kuma sannan ka bayar da zakkar dukiyarka al mafruza abin da yake farillan da Allah ya dora a kanka abin da ya shahi zakka an yi abin da ke na sadaka ne wannan kuma taɗawu'an ne ganin dama ne amma wancan abin da ke na zaka shi abin da ke dole malisu wannan hadisi isnaduhu hasanun akhrajahu al-imam ahmad fil musnad yake cewa min riwayati abi quz'a al-bahili an hakimin ibn muawiya an abihi yana hadisi ne wanda yake ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan ta ka meka wuyanka zuwa ga Allah zuciyarka ka meka ta zuwa ga Allah ya zama to duk abin da za ka yi akwai halarto girman ubangiji a ciki sannan ka huskantar da huskarka zuwa ga Allah ka yi sallah guda biyar wanda aka farlanta a kanka sannan kuma ka bayar da zakkar abin da Allah ya hore maka na abin da ya shafi dukiya maliki ta wa an abi qilaba an rajulin min ahli sham an abihi annahu sa'ala rasulullahi annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu kilaba yake cewa daga wani mutum wanda ya zo daga ƙasar sham yake ba da labari daga baban shi cewa baban nan nashi ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mal islamu ni ake cewa musulunci ka duba da wale ke tattaro dalilai saboda babin da ya kulla maka cewa tafsirul islam ni ake nihi da musulunci ya tambaye mazalla mal islamu me musulunci mazalla ke cewa an tuslima qalbaka lillah ka meka wuyanka ka meka zuciyarka ga Allah ya zama to ka kulle zuciyarka ga ubangiji subhanahu wataala sannan kuma wa yaslamu almuslimuna min lisanika wa yadika musulmai kuma su kubuta game da abin da yake sharrin halshenka da sharrin hannunka halshe silahun ne zu haddai makami ne wanda yake da bangare guda biyu kamar ka ce wuka ce mai baki biyu kaga da halshe zaka iya furta kalmomi na alheri ka samu lada sannan da halshe zaka iya furta kalmomi na kafirci ka halakar da kanka ashe wajibi ne mutum ya kula ya san me zai faɗi ka kame halshenka sannan kuma ka kame hannunka karka cutar da dukkan wani mutumin da yake musulmi ne qala ayyul islami afdal sai ce a cikin musulunci wani aiki ne mafifici qala al iman sai ce imani shi kuma imani aiki ne na zuciya aiki ne na zuciya yace qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut abinda ake cewa imani yace imani shine kai imani da Allah imani da Allah kuma ya tattaru a cikin imani da Allah da ɗayanta Allah a cikin waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya aikin Allah sunayen Allah bauta da zaka yi ga Allah subhanahu wataala ya zama to zuciyarka ta sallamu ta ka meka ta zuwa ga Allah imani da Allah kenan kuma wani abu ne wanda babu wanda ya san haƙiƙanin shi in ba Allah ba in ka yi da gaske akwai imanin Allah ya sani in ma ba da gaske ba ne ba Allah ya sani kul a tu'allimuna Allah bi dinikum Allah ce to ubangiji ne kuke faɗi wa addininku Allah sani qalat al a'rabu amanna suka ce sun yi imani Allah ta ku dai ku ce dai kun musulunta walamma yadkhulul iman fi qulubikum asannu dai tuka imani a gaba zai zo musulunci daban imani daban idan kai da rukunan musulunci kai kalmar shahada kai kaza da ka shiga musulunci ka nutsu imanin ka ya zama to imani ne nagartaccen imani da gaske kake ba wasa kake ba a lokacin sai ka taka matsayi na imani kuma imanin ba kana aikata ayyuka managarta kana karawa imani yana ne yana karuwa yana karuwa wa yazdada allazina amanu imanan Allah yana karawa masu imani imani ashe yana karuwa yace an tu'mina billahi kai imani da Allah sannan wa mala'ikatihi kai imani da mala'iku kaga baka taba ganin su ba amma abu da nami na zuciya imani zuciyarka ce za ka kimsa wa cewa lalle tabbas akwai su nesa saboda Allah bada labari manzan da Allah ya tura bada labari daga lokacin da mutum ya nuna rashin halin yarda ya bar musulunci mala'iku halittar Allah ne Allah ya halitta su daga haske kamar da aka halitta aljannu daga mi wuta aka halitta adam da mi laka ko kuma ƙasa to wajibi ne kai imani da wannan mala'iku kuma ba sa ci ba sa sha shi yasa lokacin da suka zo gidan annabi ibrahim ya kama dan malake mai mai ya yanka musu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu wa awjasa minhum khifa da yaga a an yi mishuyi na nasa sama wanda yake dan kararrami kuma Allah ce mai mai sai ga aka kawo ko irin wani alaman dan kwadai kwadai ma babu tare da su annabi ibrahim ya ce kai wannan anya ko ba in kirki ne sai tsoro ya kama shi sai suka ce mashi la tahaf kar ka yi tsoro inna rusulu rabbika mu manzanni ne na ubangijinka mun zo a sura ɗan adam amma kuma mala'iku ne Allah ya turo mu sannan mala'iku ba sa saba wa Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da Allah ya musu umarni la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to wajibi ne kai imani da su kuma mafi girma a cikin su shine mala'ika jibril sannan ya ce wa kutubihi ka yi imani da littattafan da Allah ya sabkar a taura ne ejila ne zabura ne sofi ibrahim ƙur'ani ne wajibi ne ka yi imani da su ga baki ɗaya amma aiki zai kasance a kan alƙur'ani mai girma sannan ya ce wa rusulihi ka yi imani kuma da manzannin da Allah ya aiko manzannin da duka dole sai ka imani da su ga baki ɗayansu tun daga annabi nuhu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ce a ba ka yarda annabi annabi ɗaya ba ko manzo guda ɗaya to imanin ka ya warware amma aiki za a yi aiki da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dole kai iman da manzon Allah ga baki ɗaya sannan yake cewa wa rusulihi sai ce wal ba'thi ba'da al maut dole kai imani da tayar da mutane da za a yi bayan an mutu ana rayuwa yau wane ya ta yi gobe wane ya ta yi jibi wane ya ta yi suwa da sun ta yi wacce ta ta yi an ƙari za a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sun maruddu ila Allah maulahumul haq halalahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin idan aka koma zuwa ga Allah ka so kam imani da abin da zai biyo bayan mutuwa abubuwa ne kamar haka na farko dole ka yarda da tambayar kabari dole ka yarda wasu ni'ima wasu azaba sannan kuma dole ka yarda bayan an mutu an yi shekarun da aka yi a ƙasa kuma Allah ya ta summa nufi khafihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai a sake yin busa a cikin kaho kai tsaye mutane zaka kowa fa idahum min al-ajdati ila rabbihim yansilun kaga mutane suna kullowa daga cikin kaburrukan su idan ka bullo kuma mi zai biyo baya za a je ardul mahshar inda Allah ya tanada inda za a hisabi idan aka je bayan tsayuwan da za a yi dole ka yarda hallau za a yi awon aiki me kai me kace wasu alaka kai me ka kudurce a cikin zuciyarka na imani duka za a zuwa ɗoran saman suke bi shi yasa Allah ya ambaci ranar kiyama da yawma tubula sara'ir kana kallon mutum a cikin riga na mutunci idan aka je sai can sai kaga ashe wannan mutum ne wanda yake azube yake warwar da ka ɗaran kare yau da kan shi baka san yaushe za ka mutu ba duk wani abin da kake tsammani a zan iya gyarawa baka san ba ka gyara ko ba ka gyara ba ka gyara yanzu tun kahin aje wancan ranar na tonon siriri za a tona duk abin da kai da duk abin da ka faɗi da haƙiƙanin kai in ya kake to waɗannan abubuwan duka dole sai ka yi imani da su ƙarƙashin wal ba'su ba'da al maut sannan da tayar da mutane bayan sun bar sun mutu kenan za a tayar da kowa kuma za a ma kowa tambaya akan aikin da ya aikata maliki ta babu qaulillahi ta'ala babu wanda zai magana akan fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk mutumin da ya riki wani abu na daban wanda ba musulunci ba a matsayin dinan a matsayin addini falan yuqbala minhu Allah baya amsa da gare shi yawa duk abin da kai ba musulunci ba ba a amsa bayani akan haka ya gabata malai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة أيك ذا سزو أبو بقيامة aikin da ka aikata shi da kanshi zai zo shi a karan kanshi aikin zai zo shi ne malamai suke cewa anan annal murada bi maji'il a'mal ay maji'i sawabil a'mal yawm al-qiyamati wal ajru alladhi wada'ahu Allah azza wa jalla lil a'mal suka ce abinda ake nihi da taji'ul a'mal yawmal qiyama ayyuka za su zo gobe kiyama su ana nihin ladan wasu malamai suka ce a hadisi yanda yake ma'anar shi a karara haka yake aikin ne su sallah su azumi su zakka su qiyamul lil su karatu su kyautatawa duk abin da kai na alheri su ne Allah zai maida su a matsayin wani abu za a zo da su a gobe kiyama taji'ul a'mal yawmal qiyama za su zo manzo lake ta fataji'u salat sallah za ta zo fatakulu ya rabbi ana salat tace ya Allah ni ce sallah fa yaqulu sai Allah ya ce innaki ala khairin ke kina kan alheri kina kan daidai wannan duka na kowa ne zai zo ka kadarta sallaka ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da amsar cewa innaki ala khairin alhamdulillah kina kan alheri kina kan daidai summa yajibu siyam sannan sai azumi yazo fa yaqulu ya rabbi ana siyam sai azumin yace ya Allah ni ne azumi fa yaqulu sai Allah yace innaki ala khairin kina kan alheri da hali mai kyau summa tajibu al'amalu ala zalika sannan ayyuka za su zo akan wannan tsari فيقول الله عز وجل سي الله يتي أئنك على خير للي كنا كان أبن لك الهيري أي كن دكان شديد وانا دك ينا مكا نوني يند زائي حسابي أبو وإياما سي أما تن أدن حساب دا شي دكان شي يا gamsu cewa babu sauran wata dama da yake da kaga nan aikin sallar a karan kanta sai an dauke ta kuma dora saman suke ne awo na biyu da za a yi za a auna ka kai da gangan jikinka iya yaunin da za ka yi iya ayyukan alherin da suke tattare tare da kai a ɗora ka saman sikeli idan ya zama to ka nauyaya to alama ce akan cewa ka yi ayyuka managarta amma idan zama to a duniya abin da kai banda shiririta ana ɗora ka sai a ganka saka yau ko yaunin su suke sabar bakana Allah kiyaye banda wannan awo na uku takardun da aka rubuta maka aiki duk abin da ke na ladan ana rubutawa takardun za a ɗaukuwa ɗoran su wasu masu ke ne me saura kuma babu komi an auna shi za a ɗora saman sikeli kana kallo kuma kowa yana kallo wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mai zaluntan bayi bane ba ya haramta wa kanshi zalunci ya hana kowa ya zalunci to haka za a ɗauko waɗannan ayyuka ga baki ɗaya innaki ala khair aikin da ya zama to nagartaccen aiki ne ubangiji subhanahu wataala zai bada amsar cewa lalle wannan aikin ya gabatu akan abin da yake alheri ne da kaga ya rage ga dan adam duk abin da zaka aikata to wajibi ne kai ittiqali wajen aikata shi aiki ne wanda kake yi dan Allah ya amsa ashe ya kamata ka sa hankalinka da kyau ka tattaro tunaninka gabaki ɗaya ka ajiye shi a waje guda ya zama to aikin nan ka fuskanci Allah da shi yanzu ka ɗauki sallah duk bawan da zai yi sallah in ya ce Allahu akbar ubangijin shi ya fuskanto shi haka yake cikin hadisi ingantacce to ina kai ina wasa ina kai ina shagaltuwa da wani tunani na daban amma ka duba da duniya take da ima a cikin zukatanmu yau da aka ce kana gaban wani babba kana gaban wani wane ne sai ga mutum ka hanya sai ma abubuwa shirin da zai yi na daban ne sannan kalmomin da zai amfani da su na daban ne hankalin shi gaba ɗaya ya tattara ya kaya ajiye waje guda ya kashe wayar shi saboda kar a samu ma matsala duk wani abin da yake tsammanin zai kawo matsala zai kawar da shi walillahi masalul a'la dan ba lokacin za ka gana da Allah ba daga lokacin da ka shiga saƙe-saƙe tunani-tunani wange-wange Allah sai ya kautu game daga gare ka wacce asara ta kyau na asara mazala ke cewa summa ya ji'ul islam sannan musuluncin da kai shi zai zo fa ya kulu ya rabbi an tassalamu wa anal islam ya ubangiji kai ne assalam suna Allah ne wa anal islam ya ce Allah ni kuma ni ne musulunci فيقول الله عز وجل إنك على خير كان كالهير بك اليوم آخذ وبك أعطي في الله يشيو مسلمتي أتسببينك لي أيوم زن أمسا كما أسببينك زن بعدا kenan duk wanda kaga aikin shi ya karbu musulunci yayi duk wanda kaga aikin shi bai karbu ba yayi waje musulunci ne shine Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yi ubala min duk wanda ya riƙe wani abin da ba musulunci a matsayin abin da zai yi bauta Allah baya amsa mishi kuma wa huwa fil akhirati min al khasirin gobe kiyama kana ɗaya daga cikin mutane asarabu Allah kare mu nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله